بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi ma'alla tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake dawo da mu wannan darasi na alkur'ani mai girma muna cikin surat nur kuma muna kan aya ta goma sha ɗaya ne ko? ta goma ko? goma sha shi ne goma sha ɗaya ko? to kafin mu ci gaba a kai akwai tambayoyi wasu ba tambaya ba ne suna ga kamar addu'a ce koya dai wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam da fatan ka sha ruwa lafiya Allah ya sa a mizani amin malam tambaya na shi ne mahaifina kafin ya rasu ya bani kannena guda hudu amma daga cikinsu akwai guda ɗaya wanda ya kai kimanin shekara goma sha bakwai amma baya jin baya jin magana domin baya zuwa islamiyya baya zuwa wajen sana'a ma'ana baya jin magana baya jin magana ta shin zan iya fita daga sha'aninsa ko dai ko dai hakan laifi ne ma'ana idan na fita daga hanyar daga na ganin hanyarsa da yake so ya matsayin amanar da aka bani na gode to shi dama aiki na umarni da abu mai kyau da hana munanan ayyuka baya daga cikin sharaɗin wai sai wadda aka yi ma ya karɓa za ka ci gaba da yi inda za ka yi umarni da abu mai kyau ka kuma hana mummuna to kowanda kake yi ma baya karba kuma baya so ko baya sauraronka to ba a cewa ka daina saboda shi umarni da abu mai kyau shine hanya ta gyara mutane idan ba don haka ba Allah ba zai turo annabawa su yi ta yin wannan aikin har iyaransu har iyaransu suke yin wannan aikin kuma su bar waɗanda suke kafirci a duniyar nan su koma wajen Allah amma ba su taɓa dainawa ba saboda ba a sauraron su saboda haka abin da ya kamata ka yi shi ne duk lokacin da ka gaya kamata ka gaya masa kawai ka gaya masa ya yarda bai yarda ba wannan wani abu ne daban amma kai a bangaren ka ka sauke wajibin da yake kan amma wai cewa za ka yi watsi ka kyale shi wannan ba daidai ba ne watakila lokacin shiriyar ne bai yi ba idan lokaci ya yi zai karba ba mamaki ko sai na umar dinan da kake jin ana ta labarin su mutane ne nagartattu har albishir aka musu da aljanna amma an yi lokacin da manzo Allah in yi magana ba sa saurara amma daga baya da yake Allah bai sa annabin ya daina ba yana kira to sun karba wasu ma in ka bi tarihin su zaka samu sai da ma suka kashe wasu a cikin musulmai din daga baya ganewar ta same su ko da kai ta ganewa wata abashi wacce zaka yi ta yi ne kawai kai hakuri ka ci gaba da da gaya masa gaskiya kuma ai an ce gaskiya wai ba ta karya wuya ne ko ka faɗa shi kenan in yayi yayi in bai ba ma dai kai ka so kenan amma ka kyale shi ba za ka gaya masa komai ba wannan shi kuma laifi ne a wajen Allah wanda ya ce assalamu alaikum malam da fata muna fahimta na tarbiyya nan kuma zan tada mutum yawa dama an ce ban da haƙuri to kaga sai mai magana ya samu damar yin magana la saboda rashin haƙurin sama har wani mutum ya tayar a wurin zamansa da kuma ka samu labari kenan to da Allah ku rufa mun asiri ku shuru karanta da mutum Alaita assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya Allah ya karba mana ibadunmu amin malam malam tambaya ta anan shine kamar yanzu mutum ya dauki azumi a Najeriya kuma zai tafi wani ƙasa ko wata ƙasa ne ko wani ƙasa kaman makka kuma jirgi zai tashi wato kamar ƙarfe ɗaya kuma mun isa kuma inda kuma inda muka bari na san lokacin shan ruwa bai yi ba tunda muna da bambancin lokaci da su yaya matakin shan ruwa na yake shi da ma Allah cewa yi sun ma'acin musiya ma'ilan lai ku cika azumi zuwa dare inda ka samu dare ya riga ya yi sau da aka sha ruwa kawai idan yanzu misali kuka tashi karfe hudu a nan najeriya kaga watakila sauran ka awa biyu isha wato sauran ku awa biyu ko kuma a ce kun tashi karfe sha biyu a nan na rana to tafiyar duka yawanci awa hudu ne karfe ɗaya karfe biyu karfe uku karfe hudu yanzu lokacin jirgi yana kokarin sauka ne inda ya saudiya za ta ga don yawanci awa hudu ne da wani ɗan abu ka sauka a makka lokacin rana ta faɗi domin tsakanin ku awa biyu ne ba za ka ce sai karfe hudun dare ya yi sannan za ka sha ruwa ba a sai karfe shida ta yi lokacin karfe shida to a can idan ka duba za ka ga cewa nawa ne na dare a lokacin karfe takwas na dare to bai kamata ga abin nan ba za ka sha ruwa ne saboda azuminka ya cika da dare wannan rage ka samu to amma kuma da za ka ɗauko azumi daga saudiya to sai ka yi wannan ƙarin awa biyu kuma sannan ka sha ruwa a najeriya saboda haka haka abin yake jujjuyawa idan kai gabar daga nan to za ka samu rage in ka taso daga can kuma zuwa nan za ka samu ƙarin awa biyu haka kuma idan ka tafi za ka samu ragin awa biyu wajen shan ruwa wanda yace assalamu alaikum wa rahmatullah malam da fatan an sha ruwa lafiya Allah ya kara lafiya da imani amin malam tambaya na anan shine ina tare da matana tsawon shekara goma sha ɗaya idan na neme ta ba ta yadda har sai in ta ga dama yanzu har ya kai kimanin wata goma sha shida ba ta yadda na kusance ta ba to yanzu malam menene hukunci menene hukunci aurenmu game da haka malam Allah ya saka da alkhairi Allah ya ji kan iyaye da rahama nagode to aure dai yana nan inda hukuncin auren ake sai dai kawai auren ba a samun biyayyar da ya kamata a same ta da yawa mata suna irin wannan kuma mazan ma na ga sun fara daukan layi na irin wannan abu cewa idan sai ga ji mata suna magana da mijiwa ya yi wata hudu bai sadu da matar shi ba sai kawai a makarinto a cewa aure babu wace aure daban saduwa daban saboda haka don ya kai shekara guda bai sadu da ita ba ba aure ne ya mutu ba auren yana nan inda ba su kewaye ba sai dai kawai ta saba ma Allah ne kuma ta saba ma haƙoƙin aure wannan kuma yana jawo mata la'ana daga wajen mala'ika akwai wata mata da manzo Allah ya ce yar saufa saufa ita ce wanda mijinta idan ya neme ta za ta ce ba yanzu ba wannan ta sa maka wani lokaci to wannan gaskiya mace ce wacce ba a ganin za ta iya gamawa da bangaren ubangiji lafiya saboda halin da ta ɗauka makanta a wannan yanayi ba daidai ba idan dai lafiyar ta kalau ba ta al'ada kuma sannan ta yarda da mai gidanta to ba ta da wannan uzuri Allah bai yarda da wannan ba hasali ma manzo Allah cewa yi duk matar da mijinta ya neme ta babu wani dalili kuma ta yarda da shi har hakan din yasa shi ya fushi to za ta waye gari mala'iku suna la'antar to akwai wata mata kuma dan mala'iku suna tsine mata ita bai dame ta ba suna nan akwai su akwai waɗanda su kawai in dai wai dan shiga wuta ne za a musu barazana sun yarda su shiga kawai akwai su suna nan wasu ba ruwansu da maganar wai mala'iku sun la'ance su ko za su tsine musu wannan su ba damuwar su ba amma wannan kuma duwar da matar da ta zama to tsiruwar mala'ika ba zai dame ta ba to babu shakka wannan matar akwai alamar asara tattare da ita sosai in dai za a ce manzo Allah zai ce mala'iku za su la'ance ki amma ki ci gaba da aikata wannan aikin don na ga akwai matsala kwarai da gaske a cikin sha'anin rayuwarki Allah ya sauke amma aure yana nan sai dai auren baya samun haƙoƙinsa irin yadda ya kamata wannan shine gaskiyar magana amma idan shawara kake nema to a gaya ma waliyanta su ɗauki mataki akan wannan domin idan ba haka ba idan cewa za ta mutu kuma za ta haɗu da layin waɗanda ma ba musulmai ba a wuta to kaga aure bai amfani ba kenan bai yi ba saboda ka ki ji tsoron Allah ki daina wannan al'amari za mu ci gaba da karatu a cikin suratul nur a aya ta goma sha daya karanta mana malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك أصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم
tabaraka wata'ala yace innal ladhina ja'u bil ifki wadanda suka zo da kiran ƙarya usbatun minkum wasu jama'a ne daga cikin ku la tahsabuhu sharran lakum kada ku yi tsammanin wannan yada ƙarya da ake yi sharri ne a kan ku bal ma ba haka ba inji Allah huwa khairul lakum wato alheri ne a gare ku kowane ɗaya daga cikin masu yaɗa ƙaryar labari kowane ɗaya daga cikin waɗanda suke yaɗa ƙarya to kowane ɗaya daga cikinsu zai ɗauki nauyin abin da ya aikata da kullum ri'in minhum maktasaba min al-ism kowane ɗaya zai ɗauki nauyin zunubin da ya aikata wallazi tawalla kibrahu wanda ya jibinci girman kansa aka ce masa ya daina ya tuba ya daina yaki lahu azabun azim Allah ya ce yana da azaba mai girma jiya mun yi maganganu da yawa waɗanda suka shafi social media wanda su ma wata jama'a ce daga cikinmu wanda wasunsu suna yin aikin kirki na yada abubuwa na addini da abubuwan alheri wasu kuma kare da yi suke ta yadawa kuma suna kwamen a kan karya to masu yin waɗancan hali na yada karya da kirkire-kirkiren karerai da cin mutuncin wasu mutane kowane ɗaya daga cikinsu zai ɗauki nauyin abin da ya tsururanta ya rubuta kuma ya tura za ka ɗauki nauyi sannan idan an gaya maka baka tuba ba baka daina ba girman kanka ya ɗauke ka ka ci gaba da aikata waɗannan abubuwa to Allah ya ce akwai azaba mai girma mun faɗi sabubba waɗanda suke saka waɗannan yaɗe-yaɗen ƙarya wato su yaɗu mun faɗi sabubba da yawa ɗaya daga cikinsu wanda mun yi bayani a kansa shi ne ittiba'ul hawa a mafi rinjaye abinda ya sa ake yaɗa ƙare ne a cikin social media bin son zuciya ne yake saka mutane su yi waɗannan abubuwa abu na biyu kuma da yake jawowa shi ne jahiltar ƙarshen al'amarin ƙaryar da ka tsoro to ka tura ka jahilci mai za ta jawo a cikin al'umma bai dame ka ba sai ka tura wannan abu abu na uku shi ne munafurci da yake cikin zuciyarka ko dan kana gaba da wani ko dan kiyayyarka da wani ko dan siyasar ku ba ɗaya ba ko dan matafiyar ku ba ɗaya ba ko kuma dai wani abu wannan ya sa maka munafurci da ji kana son cewa za ka kirkiri ƙarya akan mutumin nan ka yaɗa kuma yana faruwa abu na hudu da yake jawo ya daya dan waɗannan labarbaru na ƙarya da suke ta yawo a cikin social media shine zaman banza jiya mun yi magana akai wanda galibi waɗannan abubuwa su suka jawo kaga wani bai da aikin yi tun da safe abin da yake yi sai da intajin sa ya kare ko kuma datar sa babu saboda zaman banza da yake da shi to sai ya shiga duk inda ya ga wata magana ko ta gaskiya ne ko ba ta gaskiya bane sai ya dauka sai ya tura wannan yana daga cikin abin da ya taimaka aka samu wannan matsala to sai sababi na biyar ar-raghba fi hubb az-zuhur shine kowanne daya da yake irin wannan yada labarbaru na ƙarya a cikin social media to yana da buƙatar kwaɗayin son ya bayyana ya samu followers wannan shi ne yake sa wasu suke kiran ƙarya da labarin da ba shi da gaskiya da maganganun da ba su da tushe sai kuma ya harba su a duniya wannan shi ne abinda muka fara magana ce ba mu ƙare ba malaita inna hubbaz zuhuri maradun nafsi son bayyana da son daukaka da son followers wani ciwo ne a zuciyarka wanda yake damun ka kana son sai ka samu mutane idan baka samu mutane ba to baka jin daɗi kuma ya za a yi ka bayyana shi yasa za ka ga wasu harshen ƙiyanci suke yi saboda a saurare su a samu followers saboda haka za ka wannan ciwo ne rashin lafiya ne kama zuciyarka idan ka samu falawar ta hanyar sabo mai kari gara ka zauna ba ka da falawa ɗin ko ɗaya amma Allah ya san da kai shi Allah yana bin al'amarin ya fi maka sauki to irin wannan ciwo kuma shi ne wa huwa min al-hayy al-aqliya allati yaljau ilaiha du'afun nufus wata dabara ce wanda wasu suke yi wanda hankalinsu yake sawwara musu haka amma galibin masu yin su idan ka tantance su zaka samu suna da bi'afun nufus rayukansu masu rauni ne wajen nema ma kansu mutunci sai sun zubar da mutuncin kansu sannan suke wannan abubuwa min ajli ibrazi anfusihim ala hisabil akharin kawai bukatarsu shine su fito da kansu su bayyanar da su a bisa wasu mutane su yi masu lissafin follower da suke da su na ce kawai aiwa ne yana da follower da yawa to wannan shi kenan ba kama tsaya ka gane a kan mai ake follower ɗin na gaba kawai ne kai ne kawai ka samu jama'a suna bin ka cikin bata da kuma ƙaryar da kake yankawa a ciki malaiti yani ya'malu al-wahid minhum ala ibraz nafsi zaga wani yana aiki yayi tarbutu ya ta fito da wasu abubuwa na shakiyanci abinda yake nufi shine yana aiki akan sai ya fito da kansa ya bayyana kansa dan a san shi bi nashr hadhihi shai'a sai da yake ya waɗannan munanan labarai domin a ganshi wa in kana fiha dararun ala ghairi ko da waɗannan abubuwan da yake yaɗawa akwai cutaswa akan wani da ba shi ba yadda yake magana akan wani ko da zai tona asirin wancan ko ya ci mutuncinsa ko ya ɓata alaƙarsa da wani ko ya faɗi munanan abubuwa za ka ga yana yin wannan natijatun lima yu'anihi min al-fashal fi hayatil 'amma wani kuma abin da yake jawo masa wannan sakamakon abin da yake damuwa da shi na abin da ya faru a cikin rayuwar al'umma shi yake sa shi yake irin waɗannan abubuwa kaga wani shi yanzu yana rubutu ne kawai dan kila wata damuwa da ta dame shi a cikin al'umma yana son ya bata kowa kamar ya zargi kowa ya zargi gwamnati ya zargi malamai ya zargi sarakuna ya tattara su duka gaba ɗaya ce banzaye ana yi wani yana nuna maka ciwon da ya dame shi a cikin zuciyarsa yana nuna maka yana jin haushin kowa a ƙasar ba wani mutumin kirki sai wanda ya bi shi da irin wannan ra'ayi ana samu ko ba yan social media din ba ana samu ba Ah, to yace wannan mu'taqidan anna zalika yu'awwidu ma yashuru bihi min naqas a tunaninsa a tunaninsa ba yana kudurta cewa wannan abin zai canja shi daga abin da yake ji na nakasun rayuwa da ya samu ya zagi kowa amma yana ganin kamar wannan zage shi ne zai rage masa ko kuma shi ne zai fitar da shi daga damuwar da yake shi yasa zaka ga idan wani ya sake wani labarin da ba shi da kai to za a yi ta comment musamman idan ya tabo wata cuta da take damun kowa ko an yi wani abun da bai dace ba to zai yi ta magana a kai wannan maganar da yake yana kallon kamar wannan abun shine zai bashi sauki na daga abin da yake kuma wannan shine zai sa mutane su dawo daga rakiyar waɗancan mutane da yake batan a kansu wala shakka anna hadha i'tiqadun ghayru sahih duk wanda ya dauki wannan to yayi i'tiqadi wanda ba ingantacce ba kuma maslakuhu maslakun ba'in tsarin da yake da tsari ne ba tacce ba zai iya fitar da shi komai ba fa harrama Allah imra'an ay fa rahima Allah imra'an Allah ya ji kan wani mutum arafa qadra nafsihi wanda ya san darajar kansa ba zai zagi kowa ba wannan Allah ya masa rahama amma wanda zai yi rubutu ya zagi uban kowa saboda yana ganin wannan zage zagen shi ne zai fitar da shi daga abin da yake ciki to wannan ba zai kai shi ko ina ba so wannan yana daga cikin sanadi na biyar yadda social media take waduwa a yanzu na gaya muku abubuwa guda shida ne ko ɗaya na farko ittiba'ul hawa wato shi yasa ake ta waɗannan yaɗe-yaɗen ƙarerayi son zuciya na biyu aljahalu bima bi'aqibul umur ko a waƙibul umur jahilci da mutane suke da shi na in yin rubutu ya sake a social media waye bai abu na ɗin shi bai san yadda ƙarshen al'amarin zai dawo ba na uku shi da muka ce hubbuz zuhur yana sanya bayyana kawai kwalwa nawa yake da su wannan bai dame shi ba kawai ko da ya shiga cikin mutuncin wani sanadi na shida da yake jawo ya daya dan karerai a cikin social media ash-shu'ur bil karahiyati lil akharin haka kawai sai ka rinka jin a zuciyarka kana jin haushin kowa dan haka duk inda ake magana akan wasu mutane zaka fito kai zagi saboda kana jin haushin kowa wannan shine damuwarka mala yace anna shu'ura bil karahiyati lil akharin wa khasatan man lahum nufuz wa makana fil mujtama wani lokaci lalle jin da kake kana kin mutane ga wasu mutane a wani lokacin ma ya keɓantu ne da wasu mutane waɗanda Allah ya ba su matsayi a cikin ƙasa ko kuma Allah ya ba su ƙarfin zartaswa a cikin al'umma don wannan sai ka buɗe social media ka rinka zagi kowa yadda ka ga dama saboda kana jin haushin mahukunta da sauran wasu mutane wannan ƙiyayyar ita ce ta dawo maka fa ya'malu murawwij ash-sha'i'at ala nashriha min bab al-karahiyati wal baghdha to zaka ga shi mai bada labarin ta da fitina yana ba da labarin tada fitinan ne a bisa babin yana kin wasu mutane don haka bari ya tada rigima ya rubuta rigima yana da gaba da waɗansu mutane ko yana gaba da zalikal insani ladhi zawid nufus hatta yusiya ila sam'atihi bainan nas bukatar sa shine ya yada wannan labarin har sai ya saka kiyayyar wannan mutum a cikin zukatan mutane social media haka kuke aiko in ba haka bane ku ce ba haka bane wannan abun haka yake saka ku kuke yin waɗannan abubuwa kuma abin da ya jawo kuma kaki mutanen mala yace wa zalika lima yara alayhi min min ni'amillahi min al-makanati wal manzila watakila ma abin da ya dauke ka yasa kake ta wannan rubutu na zage-zage saboda abin da kaga Allah yayi akan wancan mutumin na ni'ima na matsayi da Allah ya bashi na daukakar da ya samu wala Allah da wannan kake rubutu a manzon social media min babin hasad ma dai to idan ku haka kake yi to fa ka shiga babin masu hasada ne kuma sai dai abika da kul a'udhu bi rabbil falaq saboda yanzu ka shiga babin masu hasada ne kana hasada ne ala hadhihi ni'ima akan wannan ni'imar da Allah ba shi ta matsayi ko ta wani abu bari ko ta halin kaka sai kayi rubutun da zaka bata shi haka kuke yi ko fa ya'khudhu fi tarwij ash-sha'i'at al-kadhibat an don haka daga wannan lokaci sai ka dauki yada labarbaru na ƙarya jita-jita hatta yusi a har sai ka muna da wannan mutumin a kunnuwan mutane kowa ya lilawa ya tsarge shi saboda in ka gama kare da yinka to a ƙarshe sai ka rubuta mu gamu a comment section ko da kuwa a jahannama ne comment section din yake za ka bi shi وهذا يكون احيانا من باب الانتقام لنا نفسه wallahi wannan malai yace wani lokaci yana daga cikin ma babin da kake makanka ukuba da musifa kake jawo maka saboda me bi ilhaqi ad-darar bi akhi cutarwa kake riskarwa ga wani mutum wanda Allah ya riga ya ya bashi matsayin ya tuka da kuma kana nan kana ta hasada ciwon ka ba zai warke ba kullum akan haka kake ga zunubi ga komai khulasatul qawl abubuwa guda shida da muka faɗi wanda suka sa social media ta bazu yanzu a cikin mutane magana ta ƙarshe shine ma da yace anna hadhihi al-asbab yajma'uha sababun wahid yace duk abubuwa guda shida nan da muka ambata in ka tattara su za su koma sababi guda ɗaya ne ya jawo maka wannan matsalar kake ce sanadin guda ɗaya kuma shi ne wa huwa da'abul wazi'ud dini baka da addini shi ne kawai dawo maka da ka rike addini zai hana ka hasada zai hana ka magana akan wani zai hana ka cutar da wani zai hana ka ka yada labarin da baka san shi ba da ka rike addini to baka da addini dan haka baka damu ba fa innal iman ma da shi imani mata waqara fi qalbi al-abdi duk lokacin da imani ya tabbata a cikin zuciyar mutum فإنه لا يرضى بأذية لأخيه المسلم بزي تبا يرضى ba inda akwai imani ka cutar da musulmi dan uwanka ba zai yi ba in kaga ka fara wannan to baka da imani social media ku shiga hankalin wal iman malati shi imani yurabbi sahibahu ala al akhlaq al fadila imani yana tarbiyantar da mutum ne akan dabi'u nagartattu amma idza khaffa al-mizan al-iman idan ma'aunin imani yayi kasa bai cika ba fi qalbi al a cikin zuciyar mutum fa inda idin a wannan lokacin ne yasbahu al-abdu urdatan li kulli ma min sha'nihi al-isa'a a lokacin ne sai bawa ya wayi gari yana jefa kansa cikin kowane al'amari na sha'ani sai ya muna na mutane wal ifsadi kuma sai ya kawo barna wa min zalika al-ifsad yana daga cikin waɗannan barna din shine wal isaati da munanawa talaqquf ash-sha'i'at wa nashriha karban labarbarun ƙarya da kuma tura su a duniya malai ce fala shakka anna da'af al-wazi'i dini raunin addini babu shakka shine ra'asul amri kulluhu fi nashr hadhihi ash-sha'i'at al-kadhiba rashin addini shi yasa mutane masu social media akan barna ba akan gyara ba suka zamanto cewa wato kullum ba su da wani guri sai ya labarin ƙarya don ka cutar da wani to yanzu jama'a mun ji sabuba wanda suka sa wasu suke yin social media don cutar da mutane mai hatsarinta idan ka yi za mu faɗi hatsarin yanzu wancan duk da muka faɗa ba hatsari ba ne tukuna duk da cewa zo ma hatsari ne an gane hatsari da a cikin rayuwar ka waɗancan abuwa amma wani hatsari kake jawo ma al'umma خطر الشائعات على الفرد والمجتمع حذر السوشيال ميديا akan ɗaiɗaikun al'umma da kuma ita kanta al'ummar gaba ɗaya hatsarin su ya wuce yadda duk kuke tsammani bari mu kirga muku wasu abubuwa daga cikin sha wato hatsarin kuma idan mun faɗa duk wanda zai karya ta ya fito ya karya ta hatsarin da social media take jawo idan ba a tsaya an kiyaye ba domin muna da kuma matakai wanda za mu ce ga matakan da ya kamata social media ta tafi islamically wanda watakila za ta iya shiga aljanna in ta bi wannan layuka min akhtarir hurubil ma'anawiyya yana daga cikin hadarin yaƙi ba na haƙiƙi ba domin akwai yaƙi na haƙiƙi wanda soja zai ja daga ne ma ka ja daga da bindigar ka da komai to amma wannan yaki ne na ma'anawi ana cin al'umma da yaki da social media wanda ne ya kaji ƙarya ya tura in lalata wata al'umma ne to zai lalata in kasuwancin ka yake son ya lalata zai lalata in wani yaki ne na ma'anawi wanda ana yakar mutane da haka wal'aubi'atun nafsiya kuma wani lokacin annoba ce ma a cikin zuciya domin wallahi da yawa daga cikin wasu ko a masallaci akan social media su a ɗakin Allah ma ba sa tsayawa wani idan gari ya waye da asuba in ya farka sai ya kunna wayar sai ga me duniya take ciki wanda bai sani ba yayi bacci bai taba tunanin kuma me lahira take ciki ba yayi bacci saboda annobar da ta kama shi bal min ashadd al asliha tadmira yace ka wani lokaci ma social media ta fi makaman da aka saya aka aje dan yaki barna wallahi wani lokacin ta fi wannan barna sau nawa social media za ta iya tada yakin addini mu ba gaskiya ba wa a'zamuha waqa'an wa ta'siran yace kuma tafi yakin da ake da makamai akwa a bainar jama'a kuma tafi wannan abun din tasiri a cikin zukatan mutane walaysa min al-mubalaghati fi shay'in idza uddat zahiratan ijtimaiyatan alamiyya yace kai zai ma iya gaba ɗayan duniya ma social media za ta iya rikitawa wani lokaci saboda me saboda hadarurrukansa da take ciki shi yasa yake cewa kai wani lokacin hatta tana kaiwa ma game ga ciwon ana rasa rayuka a wani lokaci al-isha'at yace waɗannan labarbarun ƙarya da suke yaduwa khataruha azimun walaha asaruha salbiya yace tana da hatsari mai girman gaske kuma tana da tasiri wanda take rasar da abubuwa a cikin al'umma wannan abun yana iya faruwa akan ɗaiɗaikun mutane akan kuma group din mutane wani lokacin akan al'umma sai ya fara kamar tambaya fa kam ish'alat min hurubi nawa ne social media ta tada yaki a ƙasa da ƙasa daga social media yake an tada yaki ƙasa da ƙasa ana yi ko wa kam ahlakat min qura yace alqariyu nawa social media ta sa aka halaka labari wa kam abadat min juyush nawa ne wanda ta bayyanar da wato ko ta nesantar da wasu group group na mayaka saboda sha'anin social media wa kam wato awgharat min ghillin wa haqidin fi sudur yace nawa ne wanda social media ta saka gaba da kiyayya da riƙon mutane a cikin zukatansu wa kam kharabat min buyutin gidaje nawa ta rusa ba a samu da na samu wa kam dummirat min mujtama'at al'umma nawa ne suka halaka ta halakar da su social media wa huddimat min asr family guda social media ta iya rusa shi saboda sharrace-sharrace da ake turawa a ciki furriqat bainal ahibba yace dewa social media ta raba tsakanin masoya da suna kaunar juna amma saboda rubutun da wancan yayi da wancan yayi gaba ta faru wa kam uhdirat min amwal dukiya nawa ta lalace saboda sha'anin yada labarin ƙarya wa dhiyat min awqat lokuta nawa ta tozarta ga lokacin da zaka yi zikiri ga lokacin da zaka yi karatu alqur'ani amma ba zaka yi ba kana nan kana bin facebook kana bin wane ne kana bin social media da yawa kalma guda ɗaya ta la haula wala quwwata ba ka iya kalma guda ɗaya ta subhanallahi ba za ka iya yi ba amma kayi comment sun fi ɗari kuma akan banza akan ƙaryar da wani ya tsaga duyyat min awqat ta tozartar da lokuta wa kam uhzinat min qulub social media zukata nawa su cusa ma bakin ciki da labarbarun da ba su kenan ba da yawa ko aula'at min aqida da yawa daga cikin zukatan da ta girgiza su ta tsoratar da su wa urisat min hasra da yawa social media ta gadar da wata hasara a cikin zukatan wasu mutane wa kam itlaqat min abriya da yawa fa hatta manyan mutane masu kirki masu mutunci an yi rubutun social media an bata su akwai wata shekara da su dai su yi wata hudba a masallaci har a youtube har social media aka yi ta aibanta mutumin hudba kuma yi wallahi malam idan ka ga yadda ake magana a kansa wasu har la'antarsa sai da suka yi kana da tsammanin yanzu kai Allah zai ɗauko mutumin da ba mutumin kirki bai zai sa shi duk duniya ya rinka janta a gindin Ka'aba ko ni ba min wannan masallacin zaka masa wannan zakar amma social media sun la'ance shi wallahi malam ni na gari ba wai ba wai ji bane na ga abin da aka rubuta ta social media kuma wanda yake comment din watakila bai taba ganin su da ba kawai labarin wani ya tsora shi kuma yabi anan aka samu wani babban malami wani sai da ya kira sunansa a social media ya la'ance shi ya tsire masa to ba wanda ya wuce ku zaga a social media za ku zagi sarki za ku zagi gwamna za ku zagi dan majalisa za ku zagi malamai kowa ma zagin sa kuke kun ga dama ko ba haka bane shi yasa malai ce barna nawa social media ta fayar a cikin al'umma wa kam quddimat min azba nawa ne ta saukar da darajar manyan mutane ta ta yaga musu daraja ta zubar da mutuncin su ta mayar da su kamar wasu abubuwan da ake takawa kaga yaron da bai san komai ba shekararsa goma sha yana kwamen yana zagin manyan mutane mahaddata alqur'ani bayan Allah ba su da aiki sai tura ma al'umma alheri amma ga wani yaro kankani wai ya samu kafar yatsa labarai ya shiga yana ta zage zage akan manyan mutane wasu mahaddatan alqur'ani wa ash'alat narul fitna bainal asfiya nawa ne social media suka fura wutar fitina a tsakanin masu wankakkun zuciya bayan Allah ne ya tare suke sallah tare suke komai amma wani ya fake da social media ya rubutu akan daya ya bata daya zuciyar ta zo ta baki suka rabu akan haka kuma akan kariya ku ji tsoron Allah wallahi ku ji tsoron Allah wallahi wannan kafar ba kafa ce ta wasa ba idan za ka yi kokari ka gyara abin da za ka gyara ka yi dan ka tsira amma wallahi idan ka dauka cewa in kaza da kaza gi banza ko kaɗan wallahi Allah zai tsira ka wa kam nalat min ulama'i wa azuma nawa ne social media ta sabar akan malamai yau malamai da yawa ana tsine musu a social media malamai da yawa ana zage su malaman nan ba abin da suka yi illa iyaka akwai maganganu da suka faɗa sama da ɗari wanda sun amfane ka a cikin ɗari ne suka samu kuskuren ɗaya amma saboda rashin adalcin ka ɗauki ɗayar kai ta zage su kamanta da casa'in da taran da suka maka da alƙairi saboda kana social media ka la'anci malamai ka la'anci sarakuna ka la'anci limamai ka la'anci duk wa kam quddimat sha'i'atun min ash-sha'ij أو تسببت في الجرائم نولي wanda social media irin waɗanda muke magana masu munin masu haɗa wuri nawa ne suka yada labarbaru wanda suka tada hankali suka raba tsakanin al'umma suka sabbaba aikata laifuka munana suna nan da yawa wa kam atharat fitnan wa balaya wa huruban wa zaraya nawa ne social media suka tayar da wutar fitina suka tayar da bala'i suka tayar da yaƙoƙa suka tayar da wasu abubuwa munana wa azkar narul qurub kuma a gefe guda sai kaga sun tsarkake maka wutar yaki sai suna nuna maka kamar ba komai wani da rinka faɗan magana cewa ai waɗannan su ne da kaza su ne da kaza wa innal harba awwaluha kalam shi yakin kansa farkon sa magana ne wa rubba maqalati sharr ash'alat fitna da yawa magana ce yar kadan zaka yi ta amma za ta hura wutar fitina lianna haqidan domin wanda yake da gaba da wanda kai magana a kansa shi kuma zakamaha wa nafakha fiha zai girmama wannan magana kuma ya iza wutar fitinar a ciki daga nan sai yaki ya faru ash-sha'i'at su sha'i'at ya ce gamun ma'ana wani bakin ciki ne wanda wani yake da shi yake fito da shi akan wasu mutane fasha'i'at wa arajibun tu'tabar min akhtar al-asliha الفتاكة والمدبرة للمجتمعات والأشخاص بل قد يكون مئول هدم للدين من الداخل أو الخارج والضرر بالإسلام والمسلمين لا ولو كتير social media suna tada fitina wacce idan ka lura da ita ta fi makamin bindiga barna wallahi ta fi makamin bindiga barna a wani lokaci tana kyakkesa al'umma sama da yadda bindiga ba ta iya kyakkesa al'umma amma idan ta zo za ta raba al'umma kuma ta halakar da al'umma wasu ma ba abin nan ba har ma aibanta addini suke ta hanyar social media su kuma aibata masu addini ciki da wajen addini su cutar da musuluncin su cutar da musulma ba ma ba da kuma la'an ba da yake yanzu bai yi abin ai da kun ji ko yanzu bai mai abin ne a gyara? ya ce daga cikin hatsarinta kuma shi ne ta'ami anil haq wa anil siratul mustaqim matsalar ta shine tana makantar da kai daga barin gaskiya domin tun da ka sa aibanta mutum a gaba to ko ya zo da gaskiya ba za ka yarda da shi wannan kuma ya fi faruwa ko a siyasa a siyasa sai ka ga mutum ya zo da gaskiya amma mabiya ɗan social media sai su makance su ifa ɗan gaskiyar mai gaskiyar su yaba ƙaryar mai ƙarya ana yi ko? na ga gamu da Allah wallahi bar girgiza kai ko kadan gare ne kai wallahi sai ka mutu kai ta girgiza kai inda ba za ka gyara ba kuma tana makantar da kai daga barin hanya madaidaiciya an gane saboda haka yake cewa inna dararaha ashaddu min dararil qatl a wani lokaci cutarwar da take yafi ma cutarwar mutuwa domin idan ka mutu ai ba wani abu amma an cutar da kai an lalata gidanka an lalata kabilarka an yi duk abin da za a yi kaga matsala ta faru da yawa ko yace abu na uku annaha ta'amalu ala shiqqi saffil muslim wani lokaci ma social media tana aiki ne akan raba safin musulmai sai ta raba safin daidai yanzu ba haka kuke ba kawai mutum yayi magana sai ka gutsure wannan magana ka ɗayan ko wata magana sai ka dora ka ce yanzu nan malam yayi zazzafar raddi akan wani sai ka dauko hoton wani kuma kaza kuma wallahi malamin ba haka yake gani ba ka raba sahun musulmai magoya bayan wancan su kuma sai su taso su ma da nasu bakakken maganganu sannan kai ma sai ka dauko nako bakakken maganganu da haka kuke raba sahun musulmi kuma na rantse da Allah sai kun dauki nauyin wannan ranar tashin alkiyama wallahi za ku dauki nauyin saboda kun raba kan musulmai wallahi za ku dauki nauyi Allah ba zai bar ku ba sai dai in kun tuba kun daina saboda abin da kuke yi na raba na hada tsakanin wasu mashabobi a cikin addini kawai malami watakila maganar da ta dace ne da wani yayi wannan magana sai a ɗauko ta sai a zo a haɗa wallahi za ka ɗauki nauyi ranar tashi alkiyama kar ka ɗauka allah barin ka zai ba zai barka ba ka raba kan musulmai ka zo na lafiya ba zai yi ba na hudu yace sabilul fasidin wal mufsidin wannan hanya ta mabarnata ne wanda suke yada barna a bayan kasa ta hanyar social media yace kuma banda wannan ma wani lokacin ihdarud dima wa tadyi'ul hudud wa shi'alul huruf wa intisharul bid'a wal khurafat a cikin addini ma wani lokacin abin da kuke kenan kusa a zubar da jinin wani ku yi rubutu ba daidai ba a ce ai yayi kaza ne yayi kaza ne ma'addi kuma bai yi ba ku tozarta dokokin Allah a wani lokaci ku ba ma wasu mutane fawa saboda shi kuke so dan kai dan social media ne Allah yana kallon ka zai magana da kai ish'alul huruf wani lokacin ku fura wuta a tsakanin kungiyoyin addini dukkunan social media ana yi wani lokacin kuma wata sharon bid'a abinda ba addini ba bid'a ce sai ka dauko ta kai rubutu kuma ka yada wani lokacin khurafa kare ne wanda ake dauko su ake saka su na shida malai ce kai wannan aikin fa silafun khatib yace takobi ne mai hadari wallahi zai yanke kai idan kai wasa yastahdifu ahlul iman a wani lokacin ma kawai manufar wanda kaba shi ne ina masu imani ya giggirbe su ya raba ka da imani ya saka kai ta ƙarya ya raba ka da imani wani ya dora ƙarya sannan kai ma ka bi sama'una bil kadhib zamanto kawai kana jin ƙarya kana aikata kana bin lokaci yayi ne to mu ba mu san yadda za ku dora mu ba akan wannan karatu amma za mu bar ku da Allah inna rabbaka la bil mirsad idan ka dora ba abinda muka faɗa ba za mu haɗu da kai kamar yau na fi tsammanin da yana riga ka zuwa lahira dan zan jira ka a can na fi tsammanin haka zan riga ka mutuwa saboda haka za ka same ni a can idan kai ƙarya idan ka yada ƙarya ku yi amfani da abin da kuke wajen haɗa kan al'umma ku yi amfani da social media wajen taimaka ma ƙasarku da addini ku yi amfani da shi wajen girmama al'umma ku yi amfani da shi wajen girmama al'adunku na kyawawa ku yi amfani da shi wajen gina addini ku yi amfani wajen ɗinki al'umma ku yi amfani wajen yada sana'o'i waɗanda suke masu amfani ku yi amfani da shi wajen tarbiyyar mutane ku yi amfani da shi wajen sha wajen kare gaskiya in wani yayi ƙarya ku fado ku fito ku ku yi abin da yake na gaskiya wannan hanyar za ta taimake ku amma ya da ƙarya ba na ku ba ba mu gama ba gobe za mu ɗora dan da ba na gaya muku cewa wannan sura ta suratul nur to ta zo ne ta gyara zaman mutane Qur'ani ya ce innal wannan aya da muke ta innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum li kulli imrin minkum ku fa da ku aiki kowanne ɗaya daga cikin ku ɗan social media yayi ƙarya ina ga ba bar kallo na kowanne ɗaya daga cikin ku ya yaɗa ƙarya ina ga ba to maktasaba min al-ism wallahi zai dauki nauyin zunubin ku wanda kuma aka gaya masa gaskiya ta walla kibram girman kansa ya dauke shi ina Allah ku rabu da shi kibram girman kai ya dauke ka ko Allah ya lahu azabun azim akwai azaba mai girma saboda ka mu kiyaye wallahi dan mu tsira dan mu samu komawa mai kyau dan kuma mu gyara al'ummar mu ya kamata mu shiga hankalin mu ciki muna barka da zuwa da kwamishina na musamman ko science and technology wannan kan mu ina jin sai dai mu ji labari don mu muna can wajen arabiya eh Allah ya maka bishira albarka muna barka da zuwa ba mu sani ba da yake matashi da kuma na san ko zai dan coba muku wani abu tunda harkar social media ai duk ta matasa ne ko zai kalma ɗaya ko biyu wallahu ta'ala muna barka barka da zuwa bismillah